إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan rana ta litinin 24 ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na da 1400 da 42 wanda ya daidai da sha biyu ga watan oktoba miladiyar haihuwar nabi isa da maryam salam shekara na da dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatu tauhid wanda aka fi sani ko kuma wanda yake da suna da addurratul mudiyya في نظم توحيد رب البرية littafi da yake da alfiya da aka rubuta akan abin da ya shafi tauhidi ta Allah subhanahu wa ta'ala da ibada da kuma kaɗaita shi a cikin ayyukansa da sunayensa da sifofinsa da sauran abubuwa da suke da alaƙa da tauhidi wanda babban malami ya rubuta al'allamatu al'ustaz al-bahar muhammad ibn ali ibn adam al-ethiobi a rahimahullahu ta'ala wanda a satin da ya gabata da sauran ranaku in mun zo mukan ce hafizahullah to yanzu kuma ya shiga cikin waɗanda za a ce da su rahimahullah ya rasu ranar alhamis da ta gabata muna roƙon allah maɗaukin sarki da ji kansa da rahama kamar yadda dai muka yi bayani a karatunmu na hamziya allah shi yahi masa kurakuransa wannan aiki da ya gabatar da sauran ayyuka na yada addini da ilimi gaba ɗaya to allah ya sanya masa a cikin mizaninsa abu shakka duniyar ilimi ta yi hasara samun wani malami yanzu a duniya kamar sai yana da wahalan gaske amma kowa bai wuce lokacinsa kowa iyaka ta yi ajalin da allah ya yanka bai da ajalin ya riga ya zo kuma shi kenan da karanta littattafansa in kana sauraron abin da yake faɗa to kai ka san wannan malami ne da ma'anar kalima Allah maɗaukin sarki ya sanya wa aikin da ya albarka ya kuma ƙara amfanar musulunci za mu tashi alfaslus sadis wato fasli na shida a shafi na talatin daidai da mali yake cewa fi bayanin hukumi ala ahlil qiblati wannan fasili zai mana bayani akan hukunci ga musulmi masu fuskantar alƙibla ka'aba suna sallah dukkan mutumin da ya shiga musulunci kuma aka samu tabbatuwar asulul iman tare da shi ko mutulakul iman kuma ba a gan shi a zahiri yana wani abu wanda zai walwale wannan asulul iman ba to wannan za ka kira shi musulmi a zahiri in ma akwai wani abu da ya ɓoye to wannan kai ba aikin ka bane mu abin da Allah ya ɗora mana shine alhukumu bil zahir kai hukunci da abin da ya bayyana gare ka a zahiri abin da ya bayyana gare ni wani musulmi ne me yasa saboda yana ayyuka na musulunci sannan ya furta la ilaha illallah sannan ba a samu wani abu da zai walwale wannan abin da yake akai ba to shi yake nufi da ahlul qibla anan amma mutum koda yana sallah kuma aka gan shi yana wasu abubuwa a zahirin hawayo wayanda za su iya walwale wannan abin da yake faɗa to wannan ba za a kira shi musulmi ba misali ko da an gaishe yana sallah yana shirka yana bautar wani Allah yana roƙon agajin wani Allah cikin abin da ba mai iya yinsa sai Allah ko yana tsafi to wannan sallar shi ba za ta amfani shi ba a ana nufin ahlul qibla waɗanda suka tabbata musulmi a zahiri kuma a zahiri wani abu wanda zai walwale musuluncin su bai bayyana ba to za mu yi karanta bayanan malamai akan hukuncinsu idan ka ga mutum zahirinsa yana bayyana musulunci to za ka yi hukunci za ka ɗauka cewa wannan musulmi ne har sai sanda kuma wani abu ya sake bayyana gare ka na zahiri wanda ya roshe wancan abin da ka gani to sannan sai hukunci ya canza babu ruwanka da abin da ya ɓoye kai abin da an bayyana shi za ka yi aiki da shi to shi da ya ce a baiti da 253 wa man ilal qiblati salla fahawa min millati lislami fasal ya fatin ko fasalli ya faɗi wa man ilal qiblati salla fahawa min millati islami fasalli ya faɗi wa man duk wanda salla ya mai da gaba gabas yana salla ilal qibla zuwa ga alqibla fahawa min millati islami to wannan yana daga cikin addinin musulunci yana daga cikin wanda zaka lissafa cewa shi musulmi ne duk mutumin da kaga yana fuskanta alƙibla yana sallah to wannan musulmi ne idan an tambaye ka wancan me matsayinsa zaka ce ai musulmi ne ya faɗi ya kai mai kaihin ƙwaƙwalwa ya kai mai basira wannan ta timimul baiti ne to shi ne ya ce fasalli sai ka yi sallah ya faɗin ya kai mai kaihin ƙwaƙwalwa wa ra'ahu a baya gare shi idan ka shigo masallaci ka ga yana sallah to sai ka bi shi tunda musulmi ne asali duk wani musulmi inda ya iya sallah in shi karan kansa in yayi sallah sallah ta yi to za ka bi shi sallah haza huwa al-aslu idan ka ji an ce ba za a yi mutum sallah ba to ɗayan biyu ne ko dai dama ba musulmi ba ne to kaga shi karan kansa tunda ba musulmi ba ne ko ya yi ibada ba ta inganta ba ballantana wani ya bi shi ko kuma ibada bai iya ta ba yadda an ka ce shi ta bai iya ba bai da ilimi a kan wani to waɗanga su ne za su hana abin mutum sallah amma duk mutumin da yake ya tabbata musulmi ba ka da dalilin da za ka iya cewa da kafiri ne kuma dalili tabbatacce don ba a fitar da mutum musulunci sai da hujja tabbatacciya ba wai zato ko labari an zo an ce kaza an ce kaza an ce kaza ba alhukumu ala shakhs ka yi hukunci akan cewa wane kaza ne to yana yana buƙatar hujjoji gamsassu masu ƙarfi kamar yadda ba za ka ce mutum musulmi ba ne sai kana da hujjar ta tabbatar da musuluncinsa to haka ba za ka ce wani kafiri ba ne sai kana da hujjar ta tabbatar da cewa kafiri ne to wannan shi ne al'asul abin da ya sa ya kawo wannan magana a kosu daga cikin ahalul bidi'a ahalul bidi'a masu ganin cewa ba kowa ake biya sallah ba hatta cikin musulmai sai musulmin da yake bai saba ma Allah bai saba ma Allah na ɗaya kenan sannan duk musulmin da yake muttahamun ana tuhuma akan cewa musuluncin nan nashi kawai ba na kwarai bane amma a zahiri kuma za ka ga musuluncin ya bayyana to shi ma sukan ce ba za a bi shi sallah ba ba a biya ta sallah daga cikin masu wannan ra'ayi akwai ashiya ar-rawafid su aqida su ma yanzu halin da ake ciki to sallah ba wajibi ba ce sai lokacin da mahadinsu ya bayyana za a dai sallah ne a matsayin nafila amma ba ta waje ba saboda wanda ya cancanta ya shiga gaba ya jagoranci sallah bai bayyana ba shine mahadi irin su salatul juma'a duk ba su waje ba aikin haji bai waje ba don su ba a ɗaya daga cikin waɗannan rukunai da ake yi da gabbai sai ƙarƙashin shi wannan mahari wanda yake masumi to in ka gama ɗan shi a yayi sallah baya gare ko baya ga wani to wannan yayi ne a matsayin tabarruki da kuma matsayin nafila amma ba wai don yana jin cewa sallar dole ce yayi ba da mutum zai mutu bai sallah suka ce kamin maharin ya bayyana to ba zai shiga wuta ba saboda lokacin wajabto sallah ne bai riga ya kan kama ba banda su kuma akwai alkhawarish suma suma ba sa biya kowa sallah sai wanda yake bai aikata zunubi ko wani iri in kana shan giya ba sa bin ka sallah in kana ƙarya ba sa bin ka sallah in kana yaudara ba sa bin ka sallah in kana saba alƙawari ba sa bin ka sallah laifin ko ya kai kafirci ko bai kai kafirci ba tun da dama a wurinsu duk wanda ya aikata kabira kafiri to su kuma wa'annan ana kiransu sun wuce gona da iri da wa'anda suka bi tafarki irin nasu akwai waɗanda su kuma suka yi sakaci su kuma duk abin da kake yi duk taɓargazar da kake yi in dai kafurta la ilaha illallah to za a bi ka sallah akwai wasu da yawa daga cikin asufiya ra'ayinsu kenan suna kafa wasu dalilai a matsayin dalilai kuma ba tare da sun tabbata ba kamar hadisin cewa annabi wai ya ce sallu khalfa ba qala la ilaha illallah ai annabi ya ce ku yi sallah bayan mutumin da ya ce la ilaha illallah to wannan hadisi bai tabbata ba saboda haka su a aqidar su to kowa ana bi sallah sai dai wanda wani abu na musulunci bai bayyana gare shi ba amma in dai wani abu na musulunci ya bayyana ga mutum to duk abin da yake yi kuma za a yi ta batu ne ko da yana tsafi za a iya bin shi sallah ko da yana kaza a ƙarara za a iya bin shi sallah su kuwa da wasu da waɗanda suka suka bibiye tafarki irin nasu daga cikin almurjiya su ma suna da wannan fahimta almurjiya ake kiransu gani allazina yu'akhiruna al-iman anil amal su sun rabe tsakanin imani da aiki sun ce aiki daban imani daban idan kan musulunta yau ka zama mumini kamar kowa ko baka yi komai ba to su ahal sunna wal jama'a sai suka tsaya tsaka tsakiya suka ce a'a duk wanda ya tabbata da hujja musulmi ne a hujjance wani musulmi ne to za a bi shi sallah sai in ya zo da wani abu a zahiri wanda ya walwale wannan musulunci su ka'ida da suka sake idan mutum ya aikata wani abu wanda ya rushe musuluncinsa wanda zai hana shi in ya yi sallah ko da shi kaɗai ne ba za a karɓa ba to suka ce dadda ba za a bi shi sallah ba amma duk mutumin da ya tabbata in ya yi sallah shi ɗai a imaninka kana kyauta so son a karɓa ko to za ka bi shi sallah to yan an shi tashi mi zai hana kai an shi taka baya gare shi tun da ka yarda da in yayi sallah za a karɓa to sai ka bi shi in ko kana jin cewa shi karan kansa ko shi ya yi sallah Allah ba zai ansa ba kuma kana da dalilin da ya tabbatar da haka to nan ba za ka bi shi sallah ba shi ne abubuwan da muka ambata guda biyu eh ko dai ya yi ridda ko shi kuma a ce ma'uwa ne ya yi ridda to ba wani mai sauki ba ku bambanci akwai bambanci a ce abu kaza ridda ne abu kaza shirka ne abu kaza kafirci da a ce wani ya yi ridda akwai bambanci shi abu kaza shirka wannan bayanul hukum kake yi hukunci kaza na aiki kaza ga hukuncinsa amma in ka ce ne to wannan ana kiransa alhukuma ala shakhs yanzu hukunci kake yankewa akan wani mutum ayyananne to wannan yana da wahala shi baya baya tabbatuwa so dole sai da hujjoji masu ƙarfi gamsassu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala tunda al'asulu duk wanda an musulmi musulmi ne ko to kuma fitar da shi daga musuluncin to kuma sai da sai da yaki ba a fitar da mutum musulunci da zato sai dai wai ina zaton wani ba musulmi na ba a tunda da ya tabbata musulmi ne to karkace ba musulmi bane sai da kuma wani tabbas ko bai ci wannan yawa sau da haka duk wanda kana kyautata mai zato a zahiri cewa shi musulmi ne kaga yana sallah kuma sallah yadda aka ce yana yin ta duk rukunai da sharuɗa da komai yana iya kawowa to za ka bi shi sallah ko da yana da wasu almuhalafat wasu abubuwa da suka saba ba addini in dai ba su walwale sallar ba ba su walwale asulul imani ba to ka bi shi sallah sun haka shi yasa ya fara kawo mana a kasamul iman a baya ya ce mana akwai mutlaqul iman shine aslul iman sannan akwai al-iman mufassal al-wajib sannan akwai al-iman kamil to duk wanda ya tabbata yana da kason farkon nan ko da baya da kaso na biyu baya da na uku to za ka bi shi sallah sai dai in bai iya sallah ba to wannan inda an fahimci haka akwai sauki ko yawo wannan shine ma'auni bai wani ba dan kungiya ta bane ko ba dan dariƙa ta bane ko ba dan mazhaba ta bane don a abin hatta a mazhaba akwai shi yan tsakanin mazhabar shafi'iyya da alhanafiyya da yawa an samu wasu daga cikin alhanafiya malamai sun yi fatawa kan cewa ba a biyar mai bin mazhabar shafi sallah ba za a bi shi sallah ba to amma mu mazhabar mu kowa na bi kowa za ka iya duk wanda ya saba ma a fikihu za ka iya bi sallah to amma su tsakanin su hatta auratayya ma sun hana har da auratayya an samu wasu da suka yi fatawa cewa in kai kana bin mazhabar shafi babu shafi wacce yana bin mazhab al-imam abu hanifa to idan ka ga mace tana kan wannan mazhaba bai halatta ka aure ta ba sai dai in a zuciyarka za ka kudurta cewa za ka aure ta ne kamar tana matsayin kirista to tun da ya halatta aure kirista sai ka aure ta wannan ha a mazhaba kenan dole nan su ma 'yan ƙungiyoyi su ma suka ɗauka in ya zo ma ga gari sai ya tambaya ina masallaci kaza masallacin ƙungiya ka ne a ba ruwanka inda an iya sallah ko masu sallan musulmai ne to ka je ka yi sallah a shi yasa malamai irin su shekul islam ibn taimiyya ya ce mutum koda yana bidi'a ne bid'arsa ba ta kai ga a kafarta shi bai ce za ka fi shi sallah sai in bid'an nan mukaffara ce tana fitarwa daga musulunci kuma alamu sun bayyana cewa ala ilmin yake yin abinsa ba wai jahili ba ne dora shi aka yi akwai waɗanda za a dora bisa bid'a kuma kan jahilci su ba karatu suka yi ba yadda su da wasu manya wasu malamai da tunanin masu gaskiya ne sai suka dora su akan wani abu na kafirci wanda su da a ce za su yi karatu su gane cewa abin nan kafirci ne da za su bar shi to yi rawayan nan za ka bi su sallah amma duk mutumin da yake aiki da bid'a ta kafirci kuma bisa hujja eh ga wannan ba za ka bi sallah dan shi baya da wani uzuri shi ne galibin da yawa yan ɗari kuwa yau mafi yawancin mabiyansu abin da a ɗariƙa daban abin da kuma ake gaya musu a matsayin ɗariƙa daban in ka zo za a baka ɗariƙa sai a ce maka abin da ɗariƙa zikiri da hailala da salatin annabi da istighfari to akwai musulmin da ke musu wannan to wannan ba shine ɗariƙa ba don duk waɗanga abubuwa addini ya zo da su da ya addini ya zo da su babu buƙatar mu kira shi wani abu ɗariƙa mu bar shi kawai musulunci to ba a wai kana musulmi kuma wai sai ka shiga wani abu kenan shi ya nuna waɗannan abubuwa ba su ne ɗariƙa ba a ɗariƙa wani abu ce don ko na shiga ɗariƙa ko ba shiga ɗariƙa ba zai yi zikiri zai yi istighfari zai yi salati zan yi hailala ko ban ce ni dan ɗariƙa ba ne to malamai suka ce in mutum ya samu wani mugun malami ya yi mai irin wannan wahai kuma ya hau sai ya dinga jingina kai ne ga ɗariƙa ana maulidi da shi ana da'ira da shi da sauransu ba za ka kafurta shi ba saura ba karatu ya ba abinda a ɗariƙa daban eh abinda a haƙiƙanin ɗariƙa shine abu guda ne wanda kuma bai haɗuwa shine za ka shigo wasu alhadarat ka yi tarbiyya ka yi ta taraki ka yi ta taraki ka yi ta taraki haka yi usuli ka zama matsayin ubangiji shi yasa zuwa kasa tauhidi kashi uku akwai tauhidin la ilaha illa huwa wannan suna kira ne tauhidul awa in sun ce al'awa su ne game gari an gani daga gari su ake kira awa to su ne waɗanda kawai a zahirinsu su dai musulunci suke yi kuma komai a zahiri suke aiki suna siffanta su da ahalin shari'a eh to su tauhidin su matakin Sheikh Ibrahim Iyas ya kawo wannan cikin kashful ilbas nashi da sauran littattafai nashi irin su asirrul akbar sannan akwai tauhidi na almutawassituna la ilaha illa anta shi a tauhidinsu sannan akwai tauhidul kummal tauhidin cikakku shi ne la ilaha illa ana to da zaran ka kai ga wannan matakin shi ke kai kanka kana ganin kanka Allah duk sanda ka ji cewa akwai wani abu ba daban wai wanda kai ba kai ba to tauhidin ka bai cika ba da wannan shi ne ɗariƙa wannan yana faɗuwa yawwa to yanzu mutumin da bai san wannan ba don me za ka kafirta shi shi abin da ɗariƙa kawai a taro a yi maulidi a taro a yi zikiri a taro a yi hailala a taro a yi zikiri shi kenan shi an ka karantar da shi cewa wannan ai shi ne ɗariƙa amma waɗanga abubuwa sai aka ɓoye su aka aka ɓoye su to wannan shine ma'anar ɗariƙa kuma shi ake kira ɗariƙa duk wanda ka gani cikin ɗariƙa to ko ya sani ko bai sani wannan shi ake kira ɗariƙa to shi yasa suke kawo al-khadaratul khams guda biyar din nan irin su malakutu jabarutu nasutu hahutu lahutu hahutu malam ka koma baya kana takura mana to cikin waɗanga azuzuwan nan ne za ka yi tarbiyya ɗan haka kai ga tauhidin masu la ilaha illa ana ni mai magana ba abin bauta sai to duk wanda ya san cewa wannan shine ɗariƙa kuma ya yadda ya yi to kaga wannan ba musulmi ba ne to shi yasa ya an ce abin da wasu ba sa fahimta idan an ce ɗariƙa kafirci ce sai su kasa fahimta sai su ce an ce wai mai zikiri kafiri ne mai hailala kafiri ne mai istighfari kafiri ne mai salati ka a wannan babu mai ce mai ka wannan musulunci ne addini ne dama tun kamin shehunan ɗariƙa su zo annabi ya koyar da wannan akwai karantar da salati a ƙur'ani akwai istighfari akwai hailala akwai tasbihi to ashe kaga wani abu ne daban aka zo da shi da wasu sharuɗa da wasu lawazimu dan da ake neman ka kai ka cika su to in aka ce akwai da akwai babbaci a ce ɗariƙa kafirci ce ana nufin waccan ma'ana abinda su manya-manyan shehunan suke karantarwa a cikin littattafansu kuma duk sanda aka ce ɗariƙa ba waɗanga abubuwa ɗariƙa ba irin su maulidi da makamantansu a akwai wani abu da ake ƙudurcewa wanda bai haɗuwa ba a haɗa ma awamshi almahajubun wayanda adda hijabi eh ma'anar hijabi shine kana ganin cewa wai akwai wani ba kai ba to akwai hijabi tare da kai saboda haka in ka tarbiyyantu ka tarbiyyantu ka tarbiyyantu to zaka kai manzilin da la tara ahadan illa anta kowa ba gani sai kanka in an ce Allah zaka ce kai ne in an ce annabi zaka ce kai ne in an ce qur'ani zaka ce kai ne komi kai ne ma san magairu babu wani abu in ba shi ba to kaga ba mai kuma duk wannan rubuce yake a cikin littattafan su eh to sai a dinga bambancewa abinda a dariƙa da abinda ba dariƙa ba abinda suke yi wanda yake addini ne to sai a yi shi yadda manzo Allah ya karanta da shi eh don kaga mutum na maulidi kawai to baka mai hukunci cewa dan dariƙa ne waye ba musulmi bane a'a musulmi ne sai in ya kudurce wani abu na raba wanda zai fitar da shi daga musulunci da sauran haka yan ɗariku da yawa za ka iya bin su sallah za ka iya bin su sallah to amma mishkilanmu shi ne ɗariƙan ma ba mu santa ba da mu masu suka ɗariƙar mafi yawan ba mu santa ba da su waɗanda su kuma suke da'awar ɗariƙa ta za ka samu matsala eh sau da haka babu mai suka istighfari in ka soke istighfari ma ka rage ba mai suka salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda aka ce duka waɗanga abubuwa addini ne a yi su yadda annabi ya karanta shi ke nan ba matsala to muhimmi dai shi ɗan ɗariƙa kamata ya yi karatu ko jawahirul ma'ani ka ɗauka kana karanta za ka san cewa wani abu ne ake son a gina daban ba addini ba saboda haka cikin yan ɗariƙu akwai waɗanda ɗariƙa su ta kai gaba za a yi su sallah ba saboda abubuwan da suke yi e itikada ne har zuci haka abin yake kuma ala ilmin suke yin shi to waɗannan ba su da yawa wanda ke wannan ajin akwai waɗanda su ko muƙallare ne kawai abinda wasu malamai suna karatu abinda manya suka gaya musu kawai biya suke to su ma wannan suna da uzuri na taƙalidanci da akwai jahilci hawaye tare da su akwai waɗanda su gaba ɗaya jahilai ne su duk abin da aka ce su yi shi na su to waɗanda su dukkan su musulmi ne za ka yi mu'amala da su ta musulunci za ka bi su sallah in dai sun iya sallah mutum ko sunna yake da'awa in bai iya sallah ba za ka bi shi sallah ba ba wai kungiya ake kallo ko suna ba musulunci shine yin sallah yadda shari'a ta ce wannan shine sharuɗa guda biyu na bin mutum sallah duk wanda ya cika su za ka bi shi sallah ko ba ɗan ƙasar ka bane ko ba ɗan ƙungiyar ka bane ko ba ɗan mazhabar ka bane to Allah ya saurara to shine mala yake faɗa an fa salli ya fatin wara'ahu duk wanda kaga yana fuskanta alƙibla to ka bi shi sallah bisa wannan tafsili da muka yi kaza alaihi haka ma in ya mutu kai mai sallah eh duk wanda ka san cewa yana da aslul imani ko da ya mutu to ka je kai masa salatul janaza tare da kai ko da ba mazhaba ka guda da shi ba amma in kasancewa ko da ya mutu bai da asul iman nan gaba malam zai kawo mana nawaqidul iman ababen da da kayi su to wancan imanin na asali ya walwale zai kulla babi akan wannan saboda haka duk mutumin da kake bi sallah to haka in ya mutu kuma za ka mai sallaga to akwai sai ka su suna jin dan dariƙa sallah amma in ya mutu ba su ta biyan kai ke ai ba ya zo tifka da walwala eh idan yana jin cewa ba musulmi ba ne ko in dai kana bin mutum sallah lokacin da yake a raye hamsu salawat to in ya mutu za a yi salatu janaza tare da kai ta shi wahkuma fi zahirin annahu kana muslima kuma wannan sai kai hukunci a zahiri ka ce musulmi shi yasa in mutum ya mutu sai ka ji an ce Allah ya ji kan musulmi tun saboda abin da ya bayyana gare mu musulmi ne yana amal na musulunci ta yi yana wasu abubuwa a ɓoye wannan can tsakani ne da ubangiji ba mu ba a ɗaura mana binciken wa'annan abubuwa ba duk wanda ya tabbata musulmi a bayyane to ba zai tabbata kafiri ba sai da wata hujja ko ba a bayyane mu kiyaye wannan idan an ce maka wannan menene zaka ce musulmi ne saboda ne saboda kaza da kaza da kaza to haka kuma in aka ce wannan ya yake kace kafiri ne to sai in kana da abin da ya bayyana da kafircinsa kar ka faɗi wani abu ka ce an ce yana kaza a ɓoye an ce yana bokanci ko to ina shaida kai dai bai ba ba kuma bai gaba gare ka ba amma an ce to wannan kaga a ɓoye ne to a bar ma Allah a bari hassan da bokancin nasa ya fito ga fili an gani aka bayyana mai hukuncin bokanci ya doge to wannan sai a kafirta shi to wannan babin yana da muhimmanci wa man yakun zahiruhu al-islama zunnabihi khairan wala malama to wanda shi kuma a zahir ya kasance zahirinsa musulunci ma'ana duk abinda an musulunci na bayyane yana yi amma ba mamaki a boye kuma yana ashirkiyat da dama ma wanda da yawa cikin mutanen ma akwai su salloli da shi ake aikin haji zakka komai yana yi amma za ka ga kuma yana yan tsafe-tsafe a ɓoye akwai su ko? to in dai tsafin nan bai fito ga fili ga mutane ba ko da labari na yaduwa cewa kaza yake in dai bai bayyana a fili ba to kai za ka yi hukunci da zahiri za ka ce musulmi ne za ka bi shi sallah in ya iya sannan kuma in ya mutu za ka halarci gawarsa sau haka mutum koda yana kafirci a ɓoye to ba a hukunta mai cewa kafirci ne kafiri ne ba za a hukunta cewa shi kafiri ba ne don ba a wa mutum hukunci ba tare da yaƙini ba yanzu mu za mu yi riko da zahiri sai mu bar mu Allah abin da ya ɓoyi sai mu bar mu Allah abin da ya ɓoyi ko to shi ne ya ce zunna bihi khairan irin wannan sai a zaci alkhairi tare da shi ma'ana a zaci musulunci tare da shi tunda duk arkanin islam din nan yana yi tare da mu amma yan maganganu na yawo ko alamomi na yawo kan cewa ga wani abu da yake na shirka amma ko bai fito fili ba bai fito? bai fito fili ba to sai mu ɗaukai ne musulmi ne sai mu zaci alheri tare da shi eh ba ruwan wannan shine mu'amala da manzon Allah ya da munafukai a zamaninsa eh ba wai dan bejin cewa Abdullahi dan Ubay ba musulmi bane A'a saboda duk abin da ake na musulunci har da jihadi in an tashi tare da shi ake amma kuma zuciya ta ba ta tare da annabi kuma annabi ya sani don Allah ya bashi labari amma ku duba har ran da ya mutu sai da annabi ya mai sallah rigansa annabi ya ɗauka haka mai likafani da ita har sai da na umar lokacin da zai mai sallah ya yi ƙoƙarin jayo shi ce ya rasulallah za ka yi sallah ga mutumin da yake kafiri munafiki yace to ya Allah bai hana ni ba ku duba Allah bai ce kar in yi mai sallah ba kenan annabi ya san yana da matsala tunda sai da na umar ya sani kun fahimci ma'anar to saboda haka hatta aura annabi abdullahi dan ubayu abubuwan da yake sun walwala musulunci dan qur'ani ya faɗa kansu aka saukar da suratul munafiqun ku jira abubuwan take faɗa ku karanta suratul tauba farko farko suratul baqara duk akan su ake magana amma annabi bai taɓa mu'amalanta su a zahiri a ma'anar kafirai ba to mu kuma ba haka muke ba wani tsegumi ma za a kawo mu aiwa ne kaza yake shi kenan kuma sai ce to ai ba musulmi ba ne ai an ce yana kaza to ba a wa mutum hukunci da an ce an ce shi yasa annabi ya ta mu'amala da munafukan nan a haka a haka a matsayin musulmai bai taɓa yakan su ba saboda Allah bai ce a yaƙe su ba sannan bai rabu da su ba haka ya ta zama da su yana ta haƙuri suna cutar da shi to duk wani mugun mutum da ya yadda ya ɓoye kafircinsa ya bayyana musuluncinsa su haka za ka mu'amalance shi amma sadda ya fito da musuluncin nasa a bayyane tun da ku duba ko maganganu an ka ce ma annabi sun faɗa yan annabi ya kira sai su ce karya ake sun taɓa zagin annabi aka zo aka gaya wa annabi suka ce su da ɗaya ba su yi ba ƙarya an kai musu an musu ƙasafi to ya za ka yi da shi an cewa ne ya zage ka kira shi ya ce shi bai yi ba to ya za ka yi da shi dole ka shi da Allah ko ehe to shi yasa in baka karatu ba za ka samu matsala wala malama mal yace ko babu wani abin zari to amma akwai wani abu yace lakin la ruhu kaljariya iza da atƙari na tun muwatiya idan mutum lamarinka ka samu kwankwanto a kan imaninsa ko da akwai mutumin da za ka samu shakku a kansa wani lokaci to wannan wasu malamai suka ce za ka iya mai jarrabawa za ka iya jarraba imaninsa shin ka gani abin nan da kake gani a bayyane haka yake har zuci wasu malamai sun ce ba komai duk da wasu sun ce bid'a ne to amma dai tun da nasi ya tabbata bai kamata a kira shi bid'a ba kai a zahiri na mu'amala kada shi musulmi ne amma fa akwai wasu abubuwa da suke dan daure ma kai game da shi to zaka yi mai jarraba zaka yi mai ikhtibari shine la ikhtibaru kal jariya kamar abin da annabi yawa bauyan ta muawiyatu ibn al-hakam as-sulami lokacin da ya so ya yanta ta annabi ya ce ka zo min da ita ka zo da ita annabi ya ce da ita aina Allah ta ce fi sama ce to ni wane ne ce an ta rasulullah ce e ita ka hafa inna mu'mina ka yanta ta wannan tana da imani to kaga wannan jarrabawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam to duk mutumin da ka samu shakka a kansa babu lahi kai masa yan tabi amma fa iza da at qarinatu eh in akwai qarina akwai bukatar haka in babu bukatar karkai in babu bukata kamar shi annabi akwai bukata don yana iya yiwa don shi daga kauye ya fito shi ne bauyat ita ma daga kauye ta fito to ba mamaki ba musulunci take yi ba kuma ana so a yanta ta kuma ka'idar yanta boya to sai wadda adda imani sai wadda adda imani tunda saraka ce za a yi baka ba Allah abin da ba na kwarai ba to in ka ce ka yanta kafira ko kafiri kamar ka ba Allah mugu abu ne to gudun kuga akwai karina gudun ka a yanta a ba abin da Allah ba shi yake nema ba shi yasa sai annabi ya mata jarrabawa sai an samu irin wannan karina za ka iya wa mutum yawwa to wannan kenan babu ba laifi ba ne kama kana son ka aure mace misali kwan haɗu amma kana shakkan musuluncinta to kana yi mata jarraba eh ko mutum bako ne a unguwarku kuna son ku bashi limanci to amma kuma musuluncin nashi akwai shakku ciki to ana iya samun masu hankali su ɗaya mai yantar don a tabbatar da abin da yake bayyanawa Eh, amma wannan dole sai an samu karina an samu maslaha wadda za ta tabbatar da haka amma in kawai baka da wata alaka da mutum kila ka biyo ne ya biyo ko kuma wani ɗan lokaci ne wani abu ya haɗa ku to karka ce ka dinga wa mutane yan tabi kuma wani ya musuluncin wani ya kazawa to in ka gano me ya fa'ida Hmm? to shi da ya ce inda atkarina iza da atkarina tun muwatiya in an samu karina ma'ana maslaha muwatiya wadda za ta taimaka a yaye wannan shakku ɗin to wannan ba komai shi ne ce mahana hannabiyu aina rabbuna annabi sallallahu alaihi wasallama sai jarraba ta ya ce aina rabbuna ina mahalicinmu yake faƙaɗi a jabat haƙiƙa ta ba da amsa ta ce fissama'i e fissama'i yana sama ba wai a cikin sama ba shi Allah ba cikin sama yake ba an gani a a sama yake kuma cewa sama ɗin yake ma'ana ba'inun ala khalqihi duk wata halitta da ka sani da wadda baka sani ba to tana ƙasa ga Allah shine ma'anar Allah na sama saboda haka da mutum da dabbobi da itace da duwatsu da mala'iku da aljannu da samai da kasai da komai waɗanga abubuwa ma'ana ƙasa suke Allah na sama gare su wannan shine ma'anar Allah na sama ba wai Allah na sama wagga da kake gani ba ba shi ake nufi ba mun fahimci ma'ana da wasu suna da matsala a nan to sannan ba a ce Allah na cikin sama Allah ba cikin sama yake ba a saman sama yake domin ka ce cikin sama yake to akwai wani abu sama gare shi don ita sama akwai wani abu samanta to in ka ce Allah na cikin sama to kenan abin da a saman sama yana saman Allah kamar a ce zaidu na cikin ɗaki duk abin da a saman ɗakin yana saman zaidu akwai mace daga ce zaidu na saman ɗaki to sama-sama ɗin da kuke gani takan zo a nusus ba wai sama wannan ginan na ba ita ake nufi ba an gani kawai al'ulu kawai walirtifa duk wata halitta kowace iri ce to tana ƙasa ga Allah an gani shi ake nufi ala na kuma ta faɗi haka a ƙarara a bayyane a bayyane ta faɗi wannan kalma faƙala sai manzo Allah ya ce a tiƙha ka ‘yanta ta to fa mislu za yu am mala ya ce irin wannan manufa to irin ta ake nufi a lokacin yi wa mutum jarrabawa duk sanda za ka jarraba imanin mutum to ka tabbatar da akwai maslaha wadda ta yi kama da irin wannan da annabi ya sa ya yanta waccan kaga ya taba kasudi ya yanta ta musulunci ya karu da musulunci bai son kawai mutane su yi ta zama bayi laisa bi bid'atin qabihatin tuzam to akwai malaman da ke cewa hakan bid'a ne to shine sai malai mai da musu martani ya ce a'a jarraba mutumin da yake akwai maslaha wajen jarraba shi da wajen jarraba imaninsa laisa bi bid'atin ba bid'a bane qabiha wadda take hammai muni to zan wadda ma za a zarga tun daga annabi yayi to kuma da ma menene bid'a abin da baya jike addini ko to abin da annabi ya kuma zaka kira shi bid'a akwai malamai ahlus sunna su tafiya akan sunna din suka ce hakan bid'a ne to amma dai wannan kuskure ne tunda an samu nasi ko dama ya karanta mana ka'ida ta ahli sunna wal jama'a cewa ba sa daga magana kowa akan nasi la tunzilanna ahadan fi jannati aw fi jahannama bila bayyinati to kuma la tunzilanna karka saukar da ahadan wani fi jannati a cikin aljanna kowaye kada ka kuskura ka ce wani dan aljanna ne au fi jahannama ko kuma ka ce wani ya dan wuta ne ai wani na wuta yanzu ai wani na aljanna yanzu ko sau suna wannan izgili bila bayyanatin kuma ba hujja Allah shi ko manzonsa su kaɗai ne za su ce wane na aljanna wane na wuta duk wanda ba Allah ba manzon Allah ba ya ce wane na aljanna ya yi ƙarya ko ya ce wane na wuta ya yi ƙarya ko abinda ahalus sunna wani jama'a ke yi shine za su ce kafiri na wuta ba tare da sun ce zaidu ko amru ko waye ba a duk wanda ya mutu akan kafirci yana wuta na ɗaya kenan don Allah ne ya faɗa abinda abba ason ka ayyana mai yiwuwa lokacin da zai mutu ya musulunta baka sani ba yana musulunta kuma Allah ya karɓi ransa sai zan musuluncin da ya duk ya rushe wancan abin da yi zai iya yiwa dab da ya mutu ɗan lokacin nan Allah ya taimake shi ya musulunta. Fishe sa a in mutum na kafirci ya mutu akan kafirci ta fuskar zahiri ne wannan. Ta fuskar zahiri ne za ka ce wane na wuta. An gane? Wane? Wane na wuta. sannan idan mutum kuma ya mutu akan kyakkyawar hanya ko da ta fuskar jihadi ne aka kashe shi to ya mutu shi ma ba za ka ce yana aljanna ba sai ka ce ana kyautata mai zato ane mai fata ane mai tsammani amma fa babu tabbas akwai yiwuwar lokacin da zai yi shahara din na wani abu ya gitta ya bar ma musulunci kai baka sani ba to shi ne ya ce bila bayyanatin ba tare da hujja ba shi musulmi wanda za a ce yana aljanna shine in Allah ne ya faɗa ya ce wane yana aljanna wane yana aljanna kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nusus da dama Allah ya tabbatar da suna aljanna to wannan kana da hujja ko ka ce abubakar yana aljanna to wannan kana da hujja akwai nassi da ya tabbatar da haka amma yanzu ka kira malamin ka kamar irin malam gobe ka ce yana aljanna to waye faɗa shi sai da na abubakar Allah ne ya faɗa malam abubakar gobe kuma kai na ka faɗa ba Allah ba kun gane bambanci amma za ka ce bisa ga abubuwan da suka bayyana ane mai fata ane masa ane masa fata to da haka malamai suka ce ko da shahada mutum ya yi a fagen yaƙi to ba za a ce yana aljanna ba sai dai a ce ane masa tsammani sai in kana da hujja shi kuma wanda ya mutu mugunya aiki ya danganta in ya mutu kan kafirci wannan zaka iya cewa yana wuta bisa ga zahiri kai a wurinka zahiri ne kake fana zai iya yiwa ma ya musulunta baka sai amma a zahiri tunda Allah ya dora maka aiki da zahiri zaka ce wani da ya mutu akan kafirci ko shirka yana wuta kana da dan kana da hujja domin duk wanda ya mutu yana kafirci Allah ya tabbatar da dan wuta ne to shine ce warju li muhsinin wa bashirhu wala to amminannahu fa za qad huzila yace warju li muhsinin duk mutumin da yake yana kyautatawa ga ubangijinsa to ka yi masa ƙaunar rahama ka yi masa tsara haka in mutum ya yi shahada sai mu ƙaunaci rahamar Allah gare shi ko amma kar mu ce mi na aljanna ne ko yawwa wa bashirhu sai ka yi masa bishara eh mana kai masa bishara kai masa kyakkyawan alkhairi kai masa fatan alkhairi wala tu aminannahu karka amintar da shi kace kai wani ai shi na wuta ko alama ai shi ba shi ba wuta eh ai shi ya riga ya kubuta daga jahannama irin yadda wasu ke yi to wannan ba daidai bane wannan wannan wannan ba daidai bane to wannan da yawa shehunan ɗariƙa haka suke to waɗanda ma ke cewa ma aljannan ma sai sun ba da dama a shiga to ka kaga tasu ce kenan eh fazaka da huzila duka wayannan ababen guda biyu kowane an hana aimoniya shine ma'ana huzila kowannen su an hana an gane ko to saboda haka ba a amintar da mutum ko ba a yanke hukunci a cewa ne dan wuta ne yana cikin wuta sai in nasi ya tabbata na a zahiri ya mutu yana kafirci yace wa khaf alal musii la tuqannita fa zaka afrata wa hadha farrata kuma wa khaf ka ji tsoro alal musii akan mutumin da ya mutu yana mugun aiki duk mutumin da ya mutu yana mugun aiki to ka ji tsoron shiga cikin azabar Allah gare shi amma ba yanke hukunci zaka yi ka ce ai dan wutana ba la tuqannita karka ɗebe masa tsammani ga samun rahamar Allah ko ba haka ba eh ba a cewa wani ba zai samu rahamar Allah ba ba ya haka nan sai dai ana da hujja cewa da shi da rahamar Allah sun yi hannun riga shi ne kan ya mutu akan shirka ko tunda Allah da kansa ya faɗa ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah to ka gani to kai dan me da zaka ce wani ba zai samu rahama ba taka ce to ba taka bace fa zaka afarada shi wancan na farko ya wuce gona da iri eh wanda ya ce tun da dai ya mutu kan hanya mai kyau kada an aljanna to wannan ya wuce gona da iri shine mutumin da zai ce wani na cikin aljanna kuma bai da hujja to wannan a faraba ya wuce gona? to ba daidai ba ne wa haza shi ko wannan na kusa-kusan nan shi ko faraba shi ko ya yi sakaci wanda ya ce a tunda mutum ya kashe kai ne ya yi shiga aljanna haka suke bari ko? tunda ya mutu yana sata yana kaza yana kaza yana kidnapping ai ba zai shiga aljanna ba to wannan sakaci kenan ko ne ba daidai ba ne da ba da al'ifarat da attafarit kowannen su a hana ko ka wuce gona da iri ko kuma ka ja baya duk tsakiya ake son ka tsaya to ga abin lura mal ya ce wa inna mal ibratu bil khawatimi ya rabbi farhamna biha wa akrimi wa inna mal ibratu bil khawatimi dama abin lura shine da mai mutum ya cika nassi ne na hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa innamal a'malu bil khawati ayyuka ana la'akari da mi mutun ya cika mi mutun ya cika to kaga zai iya shine ma'auni ba wai mi mutun ya rayu a kai ba lokacin da mutun ya mutu to mi ya mutu a ƙarshe a kansa shine manufa ba abin da kan rayu shekara ashirin talatin arba'in ba to in shi ne da yawa wasu kaga sai a ce ma yan aljihun yanzu kamar shi malam da kuka ce ya rasu ranar alhamis san mutum ne wanda da shi ya yi shekaru da yawa kusan saba'in tun tashi ne ilimi kawai ake wa hidima karatu da karantarwa da rubuce-rubuce wanda duk malaman saudiya kakaf a wannan karni ba marubuci kamarsa tun kansu univers har yanzu don gaba ɗaya a wannan karnin ba a taɓa samun malamin da ya rubuta littafi mujalladi hamsin da wani abu in ba shi ba ba taɓa ba ya rubuta albaharul muhit sharhi ne ga sahih muslim mujalladi hamsin da wani abu ne yana na an buga shi ya rubuta zakhiratul uquba sharhul mujtaba sharhi ne na sunan nasa'i mujalladi 45 suna nan duk malaman saudiya kakaf duk su ne ba su usaimin da bakan hatta shekul albani da ya shahara da rubuce-rubuce bai taɓa rubuta littafin da ya kai ma mujallali talatin ba to shi yasa tun suna raye suka jinjina masa suka ce wannan malami ne eh to kaga duk wanda malamai ba jahilai ba malaman zamanin sa wanda a duniya ba kamar su su ce wani malami ne eh to ai kaga magana ta kare dama ita ce abin nema amma in jahilai suka nada ka kaga yana iya walwalewa eh to wannan malamai ne saboda haka mutum ne wanda shi ya fuskanta ga ilimi fuskanta ta gaba daya wanda hatta ranar da ya mutu din sai da ya karatu baya da lafiya ranar da ya dama yana fama da rashin amma ranar da ya yi karatu din bayan ya dawo daga asibiti din sai da ya darasi shi kullum karatu yake yi don maka ya kowa karantarwa to Allah ne ya gafarta masa yanzu kusan dai Allah ya taimaka wasu littattafai ya samu ya kammala su amma da yawa wasu bai kammala ba kamar yana na yana sharhi ga sahihul bukhari shi bai samu ya kammala shi ba ta yana yiwa cikin almajiransa a samu wasu sun kammala Allah ya kyauta ba ƙaramar hasara an kai ba amma yanzu za a san shi saboda yanzu ayyukan nasa za su yaɗu a duniya rubuce-rubucensa da karantarwarsa za su yaɗu yanzu duk da sai ɗalibai kuma masu iya karatu ko? ya rab ya Ubangiji farhamna ka tausaya mana ka ji kanmu ka ji kanmu biha mu samu mu yi wannan kyakkyawar cikawa ɗin biha haɗin yana koma zuwa ga alkhawati wa akarimi kuma Allah kai muna baiwa to shi ma muna roƙon ya zan ya samu wannan kyakkyawar cikawa man lam yuballag hujjatan falam taqul alaihi hujjatun idan fala talum to mallam yuballag hujjatan duk wanda ba isan masa da da hujja ba akan hukuncin kaza to kuma falam taqum alaihi hujjatun to hujja hukuncin wannan abin ba za ka kai akan sa ba da mutumin da zai mutu misali shi a rayuwa ta bai san hukuncin wani abu ba hatta musuluncin misali shi ko da ya rayu bai taba jin karantarwar musulunci bai taba jin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba jin wani abu alqur'ani ba kuma ya mutu akan haka to hukuncin rashin aiki da musulunci da rashin aiki da alqur'ani ba zai hau kansa ba saboda hujja bata je masa ba wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba asa rasul hmm to shi sako bai san masa ba to kuma haka hukunci yake duk mutumin da hujjar hujja kaza ba ta zo gare shi ba to ba a hukunta shi da lazimin wannan hujja din na batar an gane eh Allahumma sai in sakaci yayi na yana da damar da zai san hujja kuma bai sani ba saboda yana rayuwa wurin da ana iya sanin hujja amma sai ya shagaltu da wasu abubuwa yayi tabbatun wannan karatun eh to irin wannan jahilci na sakaci ba a uzuri a kansa amma mutumin da bai sani ba kuma bai san wanda zai iya sani ba shi ake magana to shi dan ya mutu hukunci kaza bai tabbata gare shi ba to ba a cewa ai kaza ne shi yasa ahlul fatara wanda suka rayu tsakanin yankewar manzanci kuma wani manzo bai zo ba har suka mutu kamar mutanen da suka rayu bayan annabi isa ya wuce kamin a turo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to da yawa malamai suka ba da fatawar cewa wa'annan suna da uzuri baka cewa kafirai ne al fatara ake kiransu saboda hujja bata zo musu ba wancan manzon ba su isko shi ba wannan da ya zo daga baya shi kuma bai cin musu ba to su ake kira ahalul fatara ahalu alfatara to haka malamai suka ba shi hukunci kamar mutumin da yake rayuwa a wani ƙauye mai nisa ya yi nisa ga ilimi wannan ƙauyen haka suka yi ta rayuwarsu suka yi ta harkokinsu su ba su san wani abu musulunci ba ba su san wani abu annabi sallallahu alaihi sallama ba to dai ire-iren su nan yadda wasu hadisai suka nuna jarrabawa za a yi musu ranar kiyama za a yi musu jarrabawa ne ne za a kawo ta gaba gare su su kusan hudu ne ko biyar akwai al'asam gani wanda yake shi ya rayu baya ji to tun da bai ji ya za a iya ji aya ko an karanta bai fahimta sannan in an ce za a mai bayanin musulunci da me zai ci to shi tun rayuwa ce tun sadda ya balaga bai taba jan wani abu da kunnansa ba Allah ya rada kunnuwan sannan akwai al'ahmak shi ne wanda an ka halitta da wauta wauta irin ta hauka-hauka ɗin nan sannan akwai alharam mutumin da tsuha ya kama shi sai tsohon ya rikita shi ya rikita mai kwakwalwa sannan suka ce a kowanne ya rayu shi ma wuri mai nisa haka inda babu addini to duwa yan nan jaraba za a yi musu su almajinun kamantarsu kawo ta sai a ce ku shiga wuta to wanda ya shiga wuta ya ci jarrabawa ni ka shanye wannan wanda ya shiga wuta shi ya ci jarrabawa a zahiri kami ya shiga yana tsammanin wuta ce ko da zai shiga sai ya samu a shi ruwa ne nan sai a aljanna da shi to wannan ya nuna kenan da musulunci ya zo masa in an karanta mai musulunci ba zai ki karba ba shine ba Allah shahid wasu kuma za su ce a wuta sai Allah ce to ai wuta da su daga ko da annabi ya riske su manzo na ya riske su to za su kare tashi irin su Abu Jahal irin su abu jihar to da su ya ahalul fatara sau da haka mallam yuballag hujjatun falam taqum alaihi hujjatun wannan ka'ida ce ta malamai duk wanda hujja bata cin masa ba to hukuncin hujja ba zai tsaye a kansa ba izan falatalu to in haka ne kenan dan bai yi aiki da wannan abin ba karka zarge shi karka karka zarge shi ko shi ne ya kawo misali min ahli fatratin fayyumtahanu fi gadiliyan kashifa haluhul khafi ya ce daga cikin ma'abuta fatara fayyumtahanu fi za a jarrabe su fi gadi a ranar gobe kiyama shi ne ranar tashin kiyama akwai ruwayoyi da akwai dai saɓani kansu wasu sun ce ba jarraba za a yi ba wuta an kai da su wasu sun ce to zalla a rafi za a yi su wasu kuma sun ce a suna daga cikin waɗanda za a ce da su kunu turaba za a mai da su ƙasa to amma dai abinda as-sawab shine za a yi musu jarrabawa mahaukata da makamantansu wanda dai Allah ya turo mai rashin kaga shi Allah ne ya turo mai uzuri ko yana da uzuri ba shi na hana makansa karatun shari'a ba to zai wannan jaraba ne liyan kashifa haluhu khafi domin halinsa da aboye ya bayyana tunda Allah ya umarce shi kenan in ya bi umarnin Allah ya nuna koda a duniya umarnin Allah ya zo mai an karanta mai zai karba ko to sai wa min al-atfal mata dakhala fi jannatil khuldi bi ijma'in jala to ƙananan yara su ko waɗanda ba su balaga ba amma 'ya'yan musulmi duk wanda yake ɗan musulmi ne ya mutu ƙarami bai balaga ba to wannan ɗan aljanna ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa sun tabbatar da haka cewa atfalul musulmi na fil janna wannan ijma'i ne na malamai da yawa daga cikin malamai irin su al-imam an-nawawi shaykhul islam ibnu taymiyyah ibn al-qayyim a cikin littafinsa dariqul hijratayn duk sun hakaito wannan ijma'i to shi ne yace fi jannatil khuldi suna cikin aljanna ta dindindin bi ijma'in wa bisa ga ijma'in ma ba wani malami da ya saba jala ijma'in da yake ya bayyana amma waqtalafu fi tifli man qad asharaka wal haqqu fil jannati khulhum ko maslaka yace waqtalafu sun yi sabani fi tiflin man qad asharaka akan yaron wanda uba ne mushriki auladul mushriki ya'yan mushrikai su ko ina mako musu take to su su aka yi sabani akan su babu ijma'i akai wasu sun kace wuta an kai da su za su bi uwayensu eh wasu ko suka ce a'a za a sa su aljanna su dinga yi wa 'yan aljanna hidima eh khadamul khadamu ahli janna eh wasu ko suka ce a'a su ma 'yan aljanna ne kamar yadda aka sa waɗancan aljanna su waɗancan alwildan da ake magana ai su ba wai mutane ne wanda sun karayu a duniya eh su da ma aljanna suke halitta ce ta can duk wanda ba yaro wanda zai shiga aljanna duk wanda zai shiga aljanna to akalla shekara talatin zuwa shekara talatin da biyar eh duk wanda za a shigar aljanna sai ya kai ga waya sai ya kai ga misalin irin wayannan shekaru ba wani yaro da zai shiga aljanna in ma tsoho kake za a yi mare bas ka dawo baya in yaro kake kuma a yi gaba da kai eh to shine wal haqqu zance wanda yake na gaskiya fil jannati suna cikin aljanna su ma saboda hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari aka tambaye annabi sallallahu hadisin jabir bin samra annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya bada labari yace lokacin da ya leka aljanna ya ga wani dogon mutum a kewaye da shi akwai yara suna ta wasa suna jin daɗi suna shakatawa ya tambayi jibril jibril ya ce mai ibrahim annabi ibrahim ne wannan dogon mutum ya ce kusan ma ba na iya ganin iyakar tsawonsa ya ce kuma waɗannan yaran da ka gana wasa gefensa ‘ya'yan musulmai ne tsoron da sai wani sahabi ko sahabai suka ce da shi wa auladul mashiriki ne ya rasulallah ya ce wa auladul mashiriki ne har da ‘ya'yan mashirki kenan wannan ya nuna su ma suna aljanna su ma suna suna aljanna eh ba za a ce wai hukuncin hukuncin su hukuncin uwayensu ba domin kullu mauludin yuladu ala alfada duk wanda haga an haifa to musulmi za a haihuwa shi daga baya ne sai ya canza sakamakon tarbiyyar da ya bashi fa abawahu yahwilani aw yunasirani aw yumajjisani to shi da ya ce khuz maslaka ka riƙi wannan matafiya ka riƙi wannan mashiga kai tabbatun wata magana wadda ta saba ma wannan to da da ƴaƴan musulmi inda ba su balaga ba da ƴaƴan mushrikai inda su ma ba su balaga ba dukkan su fil janna wannan shine zance mafi ƙarfi a cikin fatawoyin malamai bari mu ƙarasa wannan babi bai da yawa الفصل السابع فصل نبكي في بيان أبواب الإيمان بيان أكن قوه في إيمان وأقسام التوحيد لكركسوة التوحيد شي إيماني لا ما منجي كركسوة سكو يتي إيماننا بالله جل اشتمل إثبات وحدانية له على إيماننا إيمان بالله قال جل ya ɗaukaka istamala ya ƙunshi isbata tabbatar da wahadaniyatin lahu kaɗaituwa ga Allah duk sanda ka tabbatar da kaɗaituwa ga Allah wannan ana kira ne tauhidi yadda da wannan kaɗaituwa shi kuma ana kira ne imani sauraka da imani da tauhidi kusan kamar abu ɗaya ne amma an ce tauhidi shine ka ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala yadda da wannan kadaitawar shi kuma ana kira ne imani to shine tabbatar da kadaituwar Allah zama wasa daya to wannan ya kunshi imani yana cikin musamman iman ala wanda yake ya ɗaukaka shi Allah subhanahu wa ta'ala wa kaunahu kasancewarsa kuma subhanahu tsarki ya tabbata gare shi rabban mahalici mahalicci kenan wancan na farko shi ake kira a tauhidul uluhiyya eh shine isbatu alwahdaniyya wannan ana kiran sa da tauhidul uluhiyya ngan yanzu duk abin da zaka yi wa Allah shi kadai zaka wa na ibada shi kuma da ana kiran sa da tauhidul rububiyya shi ne kadaita Allah subhanahu wata'ala wajen halitta wajen kuma ayyuka eh duk sanda kace ar-rabbu to ya kunshi ka yadda shi ne mai halitta komai ka yadda kuma shi ke yin komai kuma shi kadai an fahimci wannan ko duk sanda ka ce allahu lafzu allah lafzul jalala ko ka ce al'ahad wanda yana ishara akan kadaita allah da wayancan ayyuka ne da ibada abin da ya shar'anta na bauta to shi da ya ce jala wanda ya bayyana sai na uku asma'ahul husna eh haka imaninmu ya kunshi kadaituwar sunayen Allah subhanahu wata'ala al-husna mafiya kyau yana mun samu tauhidi kashi akwai tauhidu eh al-uluhiyya shi ne kadaita Allah da ibada akwai tauhidin rububiyya kadaita Allah da aikinsa ayyukansa kamar halitta da sauransu sannan akwai tauhidul asma'i sifatihil ula da kuma siffofinsa maɗaukaka jam'u sifa tauhidul asma'i wa sifat to wannan shine aka samu tauhidi a ɓangaren janibin ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda malamai ke ƙara shi ne tauhidul mutaba ko tauhidul risala shine duk manzon da aka aiko ma to ka kaɗe ta risala su shi kaɗai ka yadda da cewa shi kaɗai ne Allah ya ba saƙo ban da wani to shi ne sifatihul ula da sifofinsa maɗaukaka fa in turid tauhidahu fa qul ahad wa wahidun fi wa wahidun fismin wa zatin farada yace fa in turid tauhidahu duk sanda kai nufin kaɗai ta Allah fa qul ahad to kace ahad kace ahad kakka ce wahidu Allah ba wahidu bane domin wahidu yana da sani amma ahad bai da sani da shi yasa aka ce qul huwallahu ahad ba a ce qul huwa wahidu ba dan duk sanda kaji an ce alwahidu to na biyu na nan zuwa eh wa wahidun eh amma shi kadai ne fismin wajen suna yana magana suna to wahid an gani kama Allah wa zatin haka kuma Allah shi kaɗai ne wajen zati in za ka kaɗai ta Allah wajen sunaye da zati to sai ka ce Allah wahidu in za ka kaɗai ta Allah wajen tauhidi da ibada sai ka ce ahad in farad Allah ya kaɗai ta fala samiyya la mathilan farada bi fi'lihi fala nadhira wujida haka falasamiya Allah maɗaukin sarki bai da wani wanda ya kama da shi wajen suna shine as-samiyu ai al-mushabihu fil ismi wanda ya kama da wani a wajen suna to shine wala samiya hal ta'lamu lahu samiya to ka gani ba wani wanda sunan shi ya kama da na Allah eh la masila kuma ba irinsa laysa kamislihi shay'un in farada Allah ya kaɗe ta da fi'ilihi da ayyukansa gaba ɗaya. Bala nazira wujila ba a samu wani wanda yake naziri wani aboki ga Allah ba, wanda ya kama da shi wajen aiki, ma'ana wanda ya yi aiki irin aikin Allah, ba taɓa samu ba. Ya ce, Huwal haƙiƙu bil ibadati fala sharika wahdahu takhizhu maw'ila. huwal haqiqu lil ibada Allah shine ya cancanta da abota mai shi kadai duk wanda haga an bauta mai to ba zai cancanta ba an dai ne kawai fala sharika Allah bai da abokin tarayya wahada hu shi kadai yake ittakhidhu wa mau'ila kuma ka rike shi abin malaba wanda in matsala ta same ka wurin shi zaka koma shine mau'ila atihu wahdahu bi kulli ma amara wajtani banna kulla ma'an huzaja a ɗayahu kai masa biyayya wahadahu shi kadai bi kulli ma amar ga duk abin da ya bada umarni wajtanibanna kuma kan lallai ka nisanci kulla dukkanin ma anhu zajar abinda Allah ya tsawatar ya ce baya su kar ka aikata shi wa jami'ul imani wat tauhidi ifradu kal ilaha bit tamjidi lisana naw qalban awil jawarih min duni an tanquda bil jawarih to yace wa jami'ul iman abinda zai tara maka imani wa tauhidi da tauhidi abinda in kayi shi za a ce kana da imani kana da tauhidi to gashi shine ifraduka ilaha ka kadaita mahaliccinka bitamjidi kadaita wannan kuma tare da girmamawa amma kadaita wannan ta kunshi wayannan abubuwa lisanan wajen halshenka in ka zo faɗin Allah da halshenka to karka faɗi wani tare da Allah au qalban haka wajen kuduri ga zuciya kuma ka kudurta Allah shi kadai a wal jawari haka wajen bauta ma Allah da gabbai ka kadaita Allah da gabbanka to hada wadanga kadaita Allah a wadanga abubuwa guda uku wajen furci wajen kudurtawa wajen aiki da gabbai to ana ya kunshi imani ya kunshi tauhidi aikata su shine imani an gani yin su kadai ga Allah wannan shi kuma ana kira ne tauhidi ana kira shi ana kira shi tauhidi saboda haka ko da da ka zo yin sallah Allah kadai kawwa sallah misali amma a zuciyarka sai ka nasa da cewa ka so kaza wani kabba to wannan babu tauhidi shirka ta shirka shirka ta shirka min duni amma ba tare da an tanko ba bil jawari ba tare da ababe masu suka sun soki wannan tauhidin naka ba aljawari na farko jam'u jariha shi ne gaba shi kuma aljawari na biyu shi ma jam'i ne na jariha shi kuma shi ne abin da yake suka mara abin da ke kawo suka daga ajiyarhu ne abin da zai rauna da imani mana ba tare da ababen da za su rauna na tauhidin ba irin su shirka irin su munafunci da makamantansu to da haka tsakanin aljawari na farko da aljawari na biyu akwai aljinas aljinasu ta mun san jinasi ko a ilimin balaga wa yau matakumu sa'atu fi kusumul mujirimuna ma labisu ghayra sa'a to wannan shine as-sa'a ta farko menene hmm al-waqtu ko eh shine wanga da ke tafiya eh na na agogo eh as-sa'a na biyu kuma shine kiyama shine jinas a ambaci kalmomi guda biyu iri daya amma kowace da ma'anar ta daban su haza yusamma al-jinas dan harufan iri ɗaya ne da wasu ana kiransa al-jinasu at-tam jinasi ne cikakke da wannan yana nan a ƙur'ani wasu wurare nan za mu dakata a sati mai zuwa za mu shiga alfasul samin fi bayani adillatul iman hujjojin imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته